الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم barkanmu da dawowa daga hutu na takaitattar daura da muke gabatarwa a wannan makaranta ta abdurrahman bin auf radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لتكي قورا أقرن قني من سايا ألو إنا واتو تركي زام تاشي ألو إنا قوما منافاتا الله سبحانه وتعالى ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya an-naw'ul 'ashir nau'i na goma cikin nau'uka na ulumul qur'an da imam suyuti ya kawo cikin al'itqan fi ulumul qur'an ya ce fi ma unzila min al-qur'ani ala lisani ba'd sahaba akwai ayoyin da suka sauka akan harshen sahabbai ma'ana wani sahabi zai faɗi wata magana sai wannan maganar farkon abin da zai sauka ko sashen abin da zai sauka da alkur'ani a wannan lokaci sai sauka da irin wannan ana cikin yakin uhud sai aka yaya ta cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi amfani da wannan saboda a karya lagun mayaka wani sahabi da aka ce mai an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul dan wannan ana amfani da shi don a karya ragon idan an ce wanda kuke kariya ya mutu ai shikenan wannan kuma turawa suna amfani da shi galibi in akwai wani gwarzo a kasashen mu idan ya mutu ko a kashe shi a cikin shi ke na kare ko ta kare to ai lokacin da aka haife shi ba sun za a samu irin shi ba don akwai wani mutum malami ko wani mai kuɗi ko wani jagora wanda ke taimaka ma addini idan ya mutu ba shi ke nuna addini ya mutu a Allah zai taro waɗansu kuma mun gano wannan da kyau sai dai aikin da ya yi yana yi wa yayin aiki mai inganci wasu kuma cikin mutane samun su sai wani lokaci amma dai ba a cewa shi ke nan Allah bai sake irin su sai dai annabta da an like shi ke nan ba a samu annabta da manzanci don Allah ya kulle kofa duk wanda ya ce shi manzo ne ko annabi ne a wannan zamani tun bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shaydani dujjal ne katon kaddara ne to da yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai kuma ayar ta fara sauka ta fara sauka da wannan bayani to shi yasa sai ce fi ma unzila min alquran ala lisani ba'd as-sahaba wanda wanda ya shahara da wannan cikin sahabbai shine sayyidina Umar radiyallahu anhu galibi ya faɗi maganganu na so shi suna kuma sai alqur'ani zai ya dace da su mun ga wannan kyau ko an-naw'u al-hadi 'ashar nau'i na goma sha ɗaya ma takarrara nuzuluhu wanda sabkashi ta maimaita misali kamar suratul fatiha ana ganin ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina an karanta ta a makka ta sauko jibiru ya saboda ita kuma sake sauka da ita a madina kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka wasu kuma suka ce a ta sauka dai a makka ba sake maimaituwa ne ta yi ba a madina kawai dai jibrilu ya karanta ta ne to akwai surori da ayoyi da suke da irin wannan annau thani ashar nau'i na sha biyu ma ta'akhkhara hukmuhu an nuzulihi abinda hukuncin shi yayi jinkiri daga saukarsa hukmuhu ta'akhkhara hukmuhu hukuncin ya sabka yayi jinkiri an nuzulihi daga saukarsa wa ma ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi an gane ko da wanda kuma saukar shi ta yi jinkiri daga hukuncinsa abinda ake son na a ce akwai abinda hukuncin shi ana aiki da shi to sai aya ta sabka sai ta dace daidai da wannan hukuncin sai aka yi tazarci akwai wanda kuma a'a aya ce ta sabka sannan ta ba da bayanin wannan hukuncin ba sai kuma fahimta ba ana aikata abu ana aikata abu sai kuma aya ta zo ta ce a ci gaba da yi kaga ta akharra nuzuluhu a hukumi shi ko wanga aya ce ta sabka ta zo da hukuncin to ta akharra hukmuhu an nuzulihi ba sani ko mun fahimta ba an gane bambanci ko ba gane ba abu ne ana aikata shi kenan kamar hukuncin shi yana sai da su zo tabbatar da shi shi kenan kenan kamar hukuncin shi ma ya gabaci ne ya gabaci shi ko ga aya ce ta zo ba a yin abin ta ce a yi kaga kenan saukar ta gabaci hukuncin mun gane wannan yana da kyau mu fahimci wannan annau usalisa ashar nau'i na sha uku ما نزل مفرقا وما نزل جمعا waɗansu malaman ulumul qur'an suna cewa ma nazala munajjaman annajmu tauraro annajmu wani yanki kaka ce kullum annajmu nan munajjaman ba ana nufin ya sauka tare da taurari ba akwai qur'anin da ya sauka mufarraqan a rarrabe wata sura ba gaba ɗaya ta sauka ba misali kamar iqra bismi rabbika alladhi khalaq aya biyar ne na farko suka sauka kenan sauran daga baya sauka kenan mufarraqan wa ma nazala jama'an abin da ya sauka gaba daya kamar suratul baqara misali wasu malamai suna ganin ta sauka ne gaba ɗaya din ta lokaci daya to ya kamata ka san wannan annaw'u ar-rabi' ashar nau'i na sha hudu ma nazala mushayyan abinda ya sauka mushayya'an mala'iku sun rauko mala'ika jibrilu shine mushayya daga shayya'a ne ya raka shi shi yasa akwai tashyi'ul janaza za a raki gawa ba zan ce in shi ake yi a nan ba ga wani shi ake tuka jiya ta cikin littafin su an hudu wa ma nazala mufradan da wanda ya sauka jibrilu shi kadai ya zo da shi in muka duba suratul an'am za ku ga ana faɗar mala'ikun da suka zo suka sauka tare da jibril sun kai mala'ika 70 annawul khamis ashar nau'i na sha biyar nau'i na sha biyar ma unzila minhu ala ba'd al-anbiya wa ma lam yunzal minhu ala ahadin qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma unzila minhu ala ba'dil anbiya'i akwai abinda an saukan masashen annabawa shi wa ma lam yunzal minhu ala ahadin qabla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da wanda ba a saukan ma wani annabi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji wannan da kyau to wannan shi ma akwai shubha cikin shi an gane ko wannan akwai shubha cikin shi ya an ce an saukar ma sashen shi ga wasu annabawa kuma mun ce alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka saukar ma da shi a sashen shi an saukar ma annabawa sai hankalin ka ya tashi ko bai tashi so abinda ake nufi cikin alkur'ani akwai wasu ma'anoni waɗanda irin waɗannan ma'anar sun taɓa sauka ga annabawa ma'anar ba lafazin ba akwai waɗanda da lafazin da ma'anarsu da lafazinsu shi lafazi na alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anar da ta zo cikin alkur'ani waɗansu littattafai irin wannan ma'anar ta taɓa zuwa shi yasa waɗansu da suka rikice sai suka ce ai ya halatta ai sallah da kowane yare kuna ganin irin wannan abu yana faruwa ko ko bu gari ba masu sallah da wasu yarurruka wannan abin akwai shubuhar da suke fakewa da ita Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufi al-ula sai aka ce suhufi Ibrahim wa Musa inna hadha lalli wannan la fi suhufi al-ula ina cikin littafin farko suhufi ibrahim wa musa to suhufi ibrahim wa musa cikin attaura akwai larabci ba haka ake nufi ba a cikin suratul ash-shu'ara Allah yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwali wa innahu shi wannan lafi zuburil awwali ina cikin littafin farko to shi qur'ani yana cikin at-taura da injila ba haka ake nufi ba wagga ma'ana da amke magana kanta an ambace ta a cikin waɗannan littattafan shi yasa kan wani yanzu yau da zai kai ce maka ai ana sallah da kowane yare Allah ya ce sufi Ibrahim wa Musa kuma wa innahu lafi zuburil awwalina qur'ani shi na cikin littafin farko kenan littafin farko kuma ba larabci bane kenan yanzu in ka gada ma kai ma kai sallah da duri yaran ka shi yasa ku ganin waɗansu suna nan suna sallah da yaran su mun gane ko to nan abin da yake nufi sashen shi da yace wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbika al-muntaha da ya ce walillahi ma fi samawati ma fil ardi yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa al lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lam bikum idh ansha'akum min al ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى يقولنا ألا تزر وازرة وزر أخرى أي أنت يا رجل تفهم فرقو أما بأنا في ونا آية با ونا ما أنا رتاغو تكل تفهم فرقو وش كده بنا فيه النوع السادس عشر إن كتبت كم حديثي ليزو في صحيح مسلم da aka zo da amanar rasulu khawatimul baqara da fatiha aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba wani annabi ba waɗanne ana nufin ko ma'anarsu ba a taba wani annabi ba da abinda sun ka kumsa na falala wani annabi kafin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم النوع السادس عشر نوعي نا قوما شاشدة في كيفية إنزاله يدى أكا سوكد القرآن كيفية يعني أنت كيفية يا يعني أكا سوكد شيء to yana ɗaukar ma'anoni daban-daban Allah ya faɗi yadda wahayi yake sauka kun ga Allah ya faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha nan ana magana ne kan sauka alkur'ani shin alkur'ani ya sauka ne daga sama ta bakwai aka aje shi a sama ta ɗaya sannan aka fara saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko ko a kullum wanda za a saukar daga sama ta bakwai ake zuwa da shi a saukar ko ko a'a duk shekara za a saukar da wanda zai sauka a wannan shekara a nan sama ta duniya sannan a rinka saukar da shi maganganu ne guda uku shi yasa wasu ka ce alkur'ani jibrilu yana karɓo shi ne wanda za a saukar ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a ba haka nan bane yadda yake sauka shine Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kenan dukkan alqur'ani sai aka saukar da shi sama ta duniya sannan aka ci gaba da saukar da shi wasu ka ce a'a qur'ani wanda zai sauka na wannan shekarar sai a saukar da shi a sama ta duniya dan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to kaga kaifiyatul inzal sannan kuma Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha النوع السابع عشر nau'i na sha bakwai fi ma'arifati asma'ihi wa asma'i suwarihi ka san sunayen alƙur'ani ka san kuma sunayen surorin alƙur'ani sunayen alƙur'ani guda biyar ne alkitab dalika alkitab la raiba fi sannan kuma alƙur'an innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sannan ana kiran shi alfurqan tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira ana kiran shi at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan ana kiran shi adh-dhikr inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun to kaji abin da ya kawo sunayen shi sanin sunayen alkur'ani ba shi ke nuna ƙur'ani daban-daban ba ne don na akwai ta shubha kasa to an ce ƙur'ani an ce tanziri an ce zikir an ce kaza a kowanne suna akwai abin da an ka hankalta ba nan karatu ne mai faɗi sunayen alkur'ani da ma sifofin alkur'ani da kuma me yasa aka sanya waɗannan sifofin an kira shi alkitab daga kataba ya ne don saboda za a rubuta shi don haka wanda ya ce haɗa ƙor'ani a wuri guda bid'a ne ya yi kuskure don allah ya kira shi kitab lokacin da manzala sun sallar isar yabbar duniya ƙor'ani an rubuta shi amma ba a haɗa shi wuri ɗaya ba yana matsayin takardu to da an haɗa su ya zami ya zan kitab kuma waɗanda suka haɗa shi zamanin abubakar an haɗa shi da kuma zamanin sayyidina usman duzun da an hada shi kuma ya ce alaikum bi sunnati sunnatul khulafa'ir rashidi to ina bid'a ta tawo gobe an kira shi alquran domin ana karanta shi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana an kira shi at-tanzil saboda saukakke daga wajen Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin an kira shi al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil an kira shi adh-dhikr domin cikin shi akwai tunatarwa kuma shi ma abincin tunatarwa ne sadar wal qur'ani dhikr fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda to me matsala shi yasa sunayen al qur'ani ka san ma'anonin su ka san dalilin da yasa suka zo duk abu guda ne amma wasu abubuwa ne aka hankalta ba shi yasa sunayen suka bambanta haka sifofin alkur'ani suna nan sannan kuma haka surorin alkur'ani to amma surorin alkur'ani kamar yadda malamai suke cewa suna da asma tauƙifiya waɗanda nassi ya tabbatar da su suna da asma ishtihadiyya za ku iske ba cikin nasi aka same su ba to su asma tauqifiyya babu da matsala kan su da nasi ya tabbatar da su amma ishtihadiyya sai malamai suka ce ana rike su min babil ikhbar don saboda ka bada labari a gari idan kuka duba kuma akwai surar da tana da suna daya akwai tana surar da tana da suna fiye da daya kaga akwai suratul qital kuma ake da suratul muhammad shikenan masani ko mu fahimta akwai surar da abinda an ka faɗa cikin ta wannan kalimar ta zo akwai surar da kalimar da an ka sa mata babu ta cikin wannan surar kaga suratul baqara inna allaha ya'murukum تذبح بقرة سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم أهل عمران على العالمين سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بنت إخلاص بقى to ma'anar abin da take karantarwa ikhlasi da tauhidi shi su aka cikin suratul ikhlas mun gane wannan to a takaicen takaitawa cikin littafin التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء wani littafi ne mujalladi goma sha ɗaya ne an tattara malamai na duniya profesoshi na alkur'ani da katira suka rubuta shi farkon kowace sura suna kawo irin wannan sannan akwai wani littafi a tahrir wa tanwir na ibnu ashur farkon kowace sura galibi sai ko in ce farkon kowace sura zai kawo sunaye da sauransu to in kana da waɗannan littafan guda biyu da ka zo farkon sura waɗanda bayan dai za ka same su lisuwar al-qur'an al-karim li nukhbatin min al-ulama domin kala kala ne wannan shi akwai wata jami'a ta dubai jami'atu shariqa su suka dauki nauyin buga shi mujalladi 11 ne akwai takarda wadda take mai tsada irin bugu na saudiya zai kai kamar kudin shi jika sefa ina ganin zai kai jika 150 na sai gudana shi yasa ina da gudana yasa in dai irin waccan taba'a kake so mai tsada ba san ko an buga shi wani wuri ba ni dai taba'a da ɗaya sani ke sai kana da jika da dau da sayen shi da dauko shi sai ya ci kuɗi jika 150 to kaga in mai masu sai suwa na sai sun azari ba da haka masu kuɗin mu ayi kokari a gina mu da maktaba ko da ba mu da kuɗin sayan littafai mu je mu rinka dubawa ku ku samu ladan sayan littafai mu kuma mu samu ladan yin da'awa an gane ko ya kamata a samu maktaba ɗaya ko biyu ko uku saboda tana raya al'umma in malami kuma ga kamar kasashen laraba irin su saudiya za ku wani mai kuɗi ya ɗauki fili mai faɗi mai yawa mai faɗin gaske sai ku ga an yi maktaba an sa littattafai an ce to malamai kawai duk wanda littafi dai ba baka akai ba amma dai in kana da bincike ga sunan ka je ka ɗauka kai bincike to kun ga da haka ne ilimi zai haɓaka da haka ne malamanmu za su samu wasu littattafai su abin tun da wani littafi malami har ya mutu bai da kudin sayen shi kuma ko yana da kudin sayen shi matsalolin da an gaban shi ga jika 150 ko 170 na sayan wannan littafi sannan kuma gidanka babu masara kuma kun san halin mata in babu shinkawa da masara cewa su kai an bar su da yawa sai armin shi mutu ba ba haka ba duk da yake kuma haƙƙin su ne wanda Allah ya dora almuhimmu wa asma'i wa asma'i suwari da sunayen surorinsa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske annau uthamin ashar nau'i na sha takwas fi jam'ihi wa tartibihi abin da shahi hada alqur'ani da jeran tashi na gaya muku lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya an rubuta alqur'ani domin idan aya ta sauka za ku ga zai zo ya ce a karan abin ga a rubuta a rubuta akwai kuttabul wahayi waɗanda suka rubuta wahayin manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi alqur'ani to amma hayyabar duniya ba a tattaro tattaro su ba tattaro su gaba daya aka hada a wuri daya to akwai matsala bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai aka ga ya kamata a hada alkur'ani a takaddun da aka rubuta shi can wancan lokaci suna rubutu ne akan iccen dabino da kuma fata da kuma dutsi wanda aka feke duka in kun ka diba cikin littafin ulumul qur'an za ku gani su sayyidina umar bai so yayi haka ba abubakar radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawm amma sayyidina umar yace kai suka samu kai da kawo suka tattauna yace ya zan yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yace mai alkhairi ne kai shi yayi shawara da ya dace ayi sai aka yi shi domin dan al'umma ta gobe su sun hada ci alqur'ani amma don al'umma ta gobe shi yasa ilimin da ake rubutawa ake ajewa don wa ake aje shi don al'umma ta baya yanzu inda imam suyuti bai rubuta wannan littafin ba za mu samu gani to sai aka haka aka hada alqur'ani to a baka tarihin yadda an ka hada qur'ani saboda ka a zo ma da shubha kuma Allah ya kira shi alkitab littafi kenan barin shi takardu waraqat ne in an hada shi a zan kitab ina biri a take a wannan wuri babu wa tartibihi da jeran tashi aya ta farko da ta sauka ita ce ikra kira suratul ikra ita ce sura ta farko da ta sauka aya ta karshe da ta sauka mun ka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum game da hukumce hukumce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fi suratul baqara to yanzu in ka dauki qur'ani in ka fara karatu ba da ikra za ka fara ba kuma wa wanda ta kuyo mun turja kuna fihi ila Allah ba za ka tsare ba to ya an kai haka kaga akwai at-tartib hasban nuzul akwai tartibi na nuzulin alqur'ani yadda ya sauka hasbal waqa'iq wal masalih sannan kuma akwai tartibi na yanzu wanda alqur'ani yake akan shi yanzu a fara ne da alhamdu fatiha a ƙari da min aljinnati wan nas wannan idan ba ka san shi ba ya an ka jiranta alkur'ani akwai saɓani wasu daga cikin masana na ulumul qur'ani sun tafi cewa tartibin alkur'ani daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wasu sun tafi cewa sashen alkur'ani manzo ne ya faɗi yadda za a tsara shi sashe kuma sahabbai suka yi ishtihadi suka yi shi me yasa wannan sabani ya taso saboda ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya bar duniya ba a hada surorin alkur'ani wuri daya ba kira sai wannan sabani ya taso bayan shi ne kuma aka hada alkur'ani to amma zance mafi inganci shine cewa wato jerin surori daga manzo sallallahu alaihi wa sallam domin waɗanda suka kafa hujja da cewa tun zamanin shi zaka ji da manzo ya tambayi wani sahabi sai ce wanda ya zo wata mata ta bada kanta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam tana son ya aure ta bai aure ta ba wani sahabi ya ce yana so aka yi magana bai da kuma kuɗi aka ce je karatar da ita bakara da abin nan ali imran to da aka tambayi surorin da ya haddace sai ce ya haddace bakara wallati taliha da wanda take bi mata kina wannan jerin surorin alqur'ani abu ne sananne a wancan lokaci kuma tun da shi ya karanta alqur'ani suna jin yadda yake karanta shi kenan ta nan sun ka san yadda ya kamata a jiranta alkur'ani shi ne abinda malamai suka faɗa bari mu je gaba annau uttasi ashar nau'i na goma sha tara fi adadi suwarihi ka san adadin surorin alkur'ani nawa ne wa ayatihi da kuma ayoyinsa wa kalimatihi da kalmominsa wa hurufihi da haruffansa dama dama dai wanda da sauki gare mu surorin alkur'ani ko 114 ko ba ka da bane to ayoyin fa ayoyin mu suna cewa 6666 wannan riwaya da ifiya ce an gane ko zance mafi inganci 6000 ne da 200 da 'yan kai 200 din 'yan kai su aka yi sabani kansu da sha hudu da sha biyar da kaza malamai sun yi ta abin nan saboda wata kira'a sai ku iske an tsaya daidai wani wuri ya zan aya wata kira'a kuma sai an ƙara gaba to wannan shi yasa sai adadin ayoyin alkur'ani waɗansu ya ƙaru waɗansu ya ragu ba don ƙur'anin ya ƙaru ko ya ragu an gane ko yawwa sai wa ayatihi wa kalimatihi gane ko da kalimomin alkur'ani kalimomin alkur'ani kalima dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara an gane ko wa hurufihi da haruffansa haruffa sun yi sabani saboda abinda waɗansu ke ɗauka harafi wasu na ɗaukan shi kuma kalima kama alif lami wasu su ce alif kalima ce wasu su ce alif harafi uku ne domin in ka kalli alif da alifun ne da lamun da fa'o in ka ce haruffa ne kenan uku ne in ka ce kalima ce kalima ɗai ce to dubu ashirin da biyu harafi dubu ɗari uku afuwan da 22,604 ko kuma waɗanda sun kai ta ɗaukar matsayin haruffa a matsayin matsayin abin nan kalim abin ga haruffa irin su aliflamim suka ɗauke su matsayin harafi uku uku za ku iske su a nasu riwaya kusan 23 alƙur'ani harafi 323 da ɗari shida da saba'in da ɗaya kunga muna al'umman musulmi irin waɗannan ababen a ce ba san su ba yana daga cikin abubuwan da suke ƙara mana rauni a cikin karatu wata gardama da ake yi bata da wani amfani ba wanda ya san wani abu ciki amma kowa ya yi tsaye sai an bashi gaskiya annau'ul 20 nau'i na 20 fi ma'rifati huffadhihi wa riwayatihi ko kuma cewa ruwatihi sanin waɗanda suka haddace alkur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda suka ruwaito shi kun ji ana cewa qira'a duk qira'o'in nan guda goma da suka inganta an gane ko wanda tana yawa zamu zo abin nan qira'a goma ne suka inganta mu ne cewa akai qira'a bakwai ko ba kake cewa ba qira'o'in qur'ani da suka inganta ba qira'a bakwai bane goma ne goma ne amma saboda bakwai sun ka shahara sai ka bambanta tsakanin abin da ya shahara da abin da ya inganta wani lokacin abu na iya shahara ya zama to kuma daidai ne wani lokacin ya shahara kuma ba daidai bane to mun mafi yawanci an kace kira'a bakwai sai a ce su ne sun ka inganta wannan kuskure ne kira'a goma su ne suka inganta kira'a ta nafi' wanda suka yi riwaya gare shi warsh da kuma kalun sai kira'a ta ibnu kathir ibnu kathir al-makki al-qari domin akwai ibnu kathir al-mufassir akwai ibnu kathir al-qari shi wanga al-makki makka ya zauna kuma ya rayu gaban wancan hiyar shekara 400 shi ko al-mufassir ad-dimashqi dalibin shekul islam ibn taymiyyah ne to ibnu kathir al-makki waɗanda suka yi riwaya gare shi da imamu al-bazzi da imamu qumbul qira'a ta biyu kenan ko wani qari'i da masu riwaya biyu sai qira'a ta abu amr ibn al-ala al-basri waɗanda suka yi riwaya gare shi wato imamu susi da imamu duri sai kuma qira'a ta hudu qira'a ta ibn amir al-dimashqi waɗanda suka yi riwaya gare shi Hisham da Abdullahi ibn Zakwan sai ƙira'a ta asim shi kuma wanda suka yi riwaya gare shi hafs da kuma shu'ba sai ƙira'a ta hamza hamza kuma wanda suka yi riwaya gare shi khalaf da khallat sai ƙira'a ta al'imam al-kisa'i waɗanda suka yi riwaya gare shi wato abulharif al-rida an gane ko da imam ad-duri ita suke kira hafsu duri ƙasar sudan suna karanta da ita ƙira'a ta takwas sai ƙira'a ta abu ja'far waɗanda suka yi riwaya gare shi ibn wardan da ibn jammas sai ƙira'a ta tara kenan ƙira'a ta yaqub al-hadrami al-basri waɗanda suka yi riwaya gare shi rauh da ruwais sai ƙira'a ta goma ƙira'a ta khalaf wanda can ya yi riwaya ga hamza kuma shi da tashi ƙira'a waɗanda suka yi riwaya gare shi ishaq da idris su ne shatibiya imamu shatibi ya kawo bakwai saboda wani littafi ne da ake kira at-taisir na imamu dani shi at-taisir ba waƙe ba ne sai imamu shatibi ya ga waƙe zai sauƙaƙa sai ya mai da littafin waƙe sai ya kawo tun da wanda mai littafin wancan bakwai ya kawo shi ma sai ka bakwai ɗin sai mutane suka ce ai waɗanda sun ka inganta bakwai ne ba gaskiya ba gane ko to waɗannan ƙira'at bakwai cikin shatibiya uku cikin durral mudi'a su ne ƙira'at waɗanda suke goma ingantattu mun fahimci wannan sannan cikin tsayibatun nashar ibnul jazri da ya zo ci adda addurral mudi'a sai kawo goma ƙira'atul ashirar kubra manya sai ya haɗa hanyoyi fiye da biyu biyu biyu to shi yasa ake kira su qira'atul ashra sughra da masu hanya biyu biyu al-kubra waɗanda hanyoyin da aka wuce su sun fi biyu biyu ba don wata qira'a babba ce wata qira'a karama ce kuma abin da yasa ake kira su qira'o'in da waɗannan bayan Allah ba dan qira'o'in nasu bane ko qur'anin nasu ne a'a su suka shahara da karantawa da waɗannan qira'o'in muna ganewa da kyau da an ce qira'a hamza kuma hamza ba sahabi bane qira'an nafi' nafi ba sahabi bane ko ba annabi bane to za ya ce qira'a tashi shi a'a shi ya shahara da karanta ta karanta da dalibai sai ta shahara da sunan shi ibn al-jazri a cikin tayyibatun nashr ya kawo ka'idodi guda uku da ake gane qira'a ta inganta ko bata inganta ba yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin wa kana lirrasm ihtimalan yahwi وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان ومهما يختل شرط فاعتقد شذوذه لو أنه في السبعة فكل ما وافق نحو كهين قراءة تا إنغنتا سيادة من تو أنا إيه إعراب تا تا داتي لو تفسكا نحو وكان للرسم احتمالا يحوي كما يضمنتو ربوتون قرآني ينا أوكتا لو كتن أقربت قرآني مثالي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين da suka zo rubuta malik yawm الدين musa alif ba sai suka rubuta malik yawm الدين saboda in ka zo kana iya sawa alif malik yawm الدين ar-rasmu yahtamiluhu amma inda an rubuta malik yawm الدين to in ka taho sai ka shahi to ar-rasmu la yahtamilu to shi yasa qur'ani na farko da aka rubuta zamanin sayyidina Uthman aka rubuta alqur'anai guda biyar wasu na cewa shida ne ina ganin wata riwaya bakwai aka aje guda Madina guda Makka guda abin nan Dimashq kasar Suriya guda kuma Basra guda kuma Kufa manya-manyan garuruwan musulunci saboda an fara samun sabanin kira'at tsakanin sahabbai ko ko waɗanda suke yaƙi hawa suna cewa wani yayi kuskure wani yayi kuskure tun ba sahabbai wani ɗaya wannan lokacin to sai Hudhayfa ibn al-Yaman ya ce masa sayyidina Uthman kai kokari ka riski al'ummar musulmi ga su samu matsala kamar da ahlul kitab suka samu tunda wani na cewa qira'a ta zai ce ta kace ba daidai ba wasu kuma sai su su ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce unzila alquran ala sab'ati ahruf an saukar da qur'ani akan qira'a bakwai a'a ahrufu sab'a daban alqira'at daban harafi bakwai ma'ana yadda ake karanta shi ta fuskoki daban-daban guda bakwai amma qira'at kin shi guda goma ne ba sai ko mun fahimta ba dan da nan ne kuskuren ya taso wadanda suka yi ta cewa qira'o'in da suka inganta guda bakwai to waɗannan qurra da ruwa cikin su imam shatubi ya kawo guda bakwai yake cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalu alqur'ana 'azban wa salsala faminhum budurun sab'atun qad tawassatat samaa al'ula wal 'adli zuhran wa kummala laha shuhubun 'anha istanarat fanawwarat sawada ad-duja hatta tafarraqa wal jala وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكدا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أبو عمرو البصري فوالده العلا وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد أنه تنقل وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاء فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وبالإتقان كان مفضلا yake cewa wabil itqali kana mufaddala wa amma wa amma dimashq ash-shami dar ibn amir fatilka bi abdullah tabat muhallala hisham wa abdullah wa huwa intisabuhu li dhakwana bil isnadi anhu tanqalat wa hamzatu ma askahu min mutawarri'in imaman saburan lil qur'an murattila law khalafun anhu wa khallad alladhi rawahu sulaym mutqanan wa muhassala wa amma ali fal kisai na'tuhu لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى عنه, عنه روى عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا wannan guda bakwai kenan can cikin durra kuma ibn al-jazir yake cewa abu ja'farin an ibn wardan naqilun kaza ibn jammad sulaiman kaza ibn jammad sulaiman zul ula wa yaqub qul anhu ruwais wa ruhuhum wa ishaqa ma'a idrisa an khalafin tala su ne ƙurra guda goma da wanda ya riwa ya gare su an gane ko? to ita shatubiya bai ci dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da saba'in da uku durra kuma ɗari biyu ina ganin da hamsin da hudu duk sai ka harda ce su ga kanka ya ce wa abiyatuha alfun ta zidu thalathatan wa ma'ami'atin sab'una zuhran wa kummala wa abiyatuha alfun bai tutukanta dubu ne ta zidu thalathatan sai ka ƙara uku wa ma'ami'atin tare da 170 sai ka kara da 70 1173 duka har da ce su kuma duk da lamun suke karewa to yanzu wanga zamani da muke ciki ɗaliban ilimi baiti goma ma yanka ba su sai a ce malamin ya cika azabtar da mutane subhanallah Allah ya kyauta to da haka dai sanin kira'o'in qur'ani shi ba yana daga cikin abin da ake bukata ga mufassir akwai wani alqur'ani da aka rubuta a kasar misra ana kiran shi mushaf sahaba akwai qira'atul ashr al-kubra akwai qira'atul ashr as-sughra in ka same shi duka qira'o'i guda goma suna cikin shi kala biyu akwai kuma mushaf da aka rubuta a abin nan shi ma kasar misra ne wato ash-shamil fi qira'atil a'immatil ashr al-kawamil shi ma guda biyu ne qira'a goma akwai قراءات العشر الصغرى عن طريق الشاطبية والدرة أو عن طيبة النشر شما مجلد يقولان sannan akwai ƙira'at da aka rubuta taisir ƙira'atin arba'i ashar a ƙasar suriya kuma ƙira'a goma sha hudu aka sa cikin shi da goma da suka inganta da hudu waɗanda suka shahara ba su inganta ba to in ka samu guda daga cikin su kana iya sanin wannan ƙira'a akwai ta ko babu ta amma ba shi ke nuna ka iya karanta wannan ƙira'atin ba sai ka je wajen malamai ka yi karatu wannan kamar wajen tafsiri ne saboda ka san ƙira'o'in da suka inganta kuma da yadda ake taujihin su wannan duk bayan dai ne nake kawo bari in bari haka ne النوع العشرون النوع الحادي والعشرون نوعنا عشرين دقايا في معرفة العالي والنازل من أساليبه كسن سنة القرآن العالي وان دي الدوككا والنازل دا وان دي السوكا وان نقول كي إلي من حديثي أكوي السند العالي دا النازل يعني أنت سنة دي وان دي الدوككا شيني ينزواني إن يزير ويتو القرآن wane ya karɓo ga malam wani wane ya karɓo ga malam wani wane ya karɓo ga malam wani har akai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani ana samun mutum biyar wani mutum guda ma ba a samu shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa to kenan yanzu wanda ya karɓa ga mutum ɗaya ko wanda ya karɓa ga mutum biyu ba ɗaya kenan wanda ya karɓa ga mutum ashirin ba yanzu wanda akwai tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ashirin abin yayi nisa amma tana yawa saboda zamani amma shi sahabi wani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani sahabin kuma sahabi ne ya karantar da shi kenan nan na za a sani sanadi shi yasa yanzu kuke ganin akwai al-ijazat fi ilmi al-qira'at ya anka ce ijaza wani malami zai karantar da kai sai ya baka shi malam wani ya karantar da shi shi ko malam wani ya karantar da shi shi kuma malam wani ya karantar da shi har akai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع العشرون na ashirin da biyu da ashirin da uku da ashirin da hudu da ashirin da biyar da ashirin da shida da ashirin da bakwai ya ce ma'arifatul mutawatir ƙur'ani wanda yake mutawatir yan an ka ce mutawatiri wanda waɗanda suka ruwaito shi sanadin shi ya inganta kuma suna da yawa sannan kuma al-mashhur shine na 23 kenan tunda duk hada suna yi wanga na 22 ne al-mutawatir kamar da cikin hadisi akwai mutawatir cikin qira'a ma akwai mutawatira waɗanda qira'o'in guda goma da baku mutawatira ne akwai al-mashhur qira'ar da ta shahara amma ba mutawatira bace akwai al'ahad kira'ar da mutum guda ne ya ruwaito ta akwai ashar wadda ta saba mashazza ce bata cika sharuɗa ba na wato guda uku da muka faɗa akwai al-mawdu' kira'a ta ƙarya yadda cikin hadisi akwai mawdu'i to cikin kira'a ma kuma akwai mawdu'iya sannan akwai mudraj mudraj shine abin da an kasa yanzu kun ga cikin hadisi akwai mudraj ana tsakan bayanin hadisi sai magana mai riwaya ta shigo mai baikuniya ya ce walmudrajatu fil hadithi ma atat min ba'dhi alfadhi riwati tasalat to kenan yanzu cikin qur'ani ma ana samun mudraj shi kuma min babin tafsir za ku ga galibi sahabbai ne lokaci sai tafsirin da suka yi makalima hafizu ala salawati was salati al wusta salatu al asri sai a wuce to wannan salatu al asri mudraj ne mai rubutun ne ya sashe saboda akan fahimta shi ya tafi akan ta kenan mun gane ko sai mu je gaba sai kuma annau uthamin wal 20 nau'i na 28 fi ma'rifati al-waqf wal ibtida ka san waqf wal ibtida inda ake farawa da inda ake tsaya da inda ake karewa wanda bai ji larabci bai san wannan ba amma sai malamai suka yi kokari don a sauƙaƙa ma sauran mutanen da musan larabci ba sai aka yi alamomi in ka ga jimun cikin rubutun ƙur'ani tana nufin jawazul waje haini ko ka tsaya ko ka wuce ɗai in ka ga sadun sil ka wuce ya fi amma in ka tsaya ba laifi in ka ga ƙafun ƙif ka tsaya ya fi amma in ka wuce ba laifi in ka ga lamun la da an ce ma la ka san da ai abin da ake ma'ana ko da ka tsaya nan to sai ka koma baya mun gane wannan to haka ne suka yi su in ka ga mimun wadda take ba ta iqlabi ba domin mimun ta iqlabi an yi kwana da ita an saukar da ita haka mimun ta waqafi ita ba ta da abin gaba ayo mata sanda ta yi kasa ba to wannan alwaqful lazim kenan dole ka tsaya wannan wurin an gane ko to ina ganin dai na ba ku su a gurguje amma wanda ya san ma'anar alkur'ani shi ko ba da wannan ba ya san wurin da ya kamata ya tsaya ya san wurin da ya kamata ya ci gaba da karatu to waqfu wal ibtida yana da muhimmanci domin zaka iya tsaya wani wuri ka bata ma'anar qur'ani gaba daya misali mutumin da zai ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ya tsaya kuma daga nan ya tsaya da karatu to in ya faɗi wagga ya ce ba za a taɓa sama wanda ya imani da Allah ba da ranar ƙarshe kenan duk kowa jahannama za shi annaba yasa kada ko ga malamai suna faɗin abu ka zo ka ce a bai da amfani kuma wannan alamar da an kasa don saboda wanda ba balarabe bane shi a koya mai ya gane in ya ga alamar za ta sanar da shi kamar yadda mai tuki an kace in ka ga kaza zai yi kaza in ka ga kaza zai baka kaza shi da da ake nufi mun gane wannan da kyau ko to akwai littattafai guda biyu da aka yi guda kasan misra alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na wani malami wanda yanzu ya zama professor magister kin shi ustad dr ibrahim awad dan kasan misra littafi na biyu kuma alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bin waqar al islam ita kuma magister ce da aka rubuta jami'a ta madina su kuma tunda masters masters ne kenan na gaya maka mas'aloli ne zaka dubawa a wuri kaza ka mas'ala kaza sai ka je ka cire ta ka dora wuri kaza ka mas'ala kaza sai ka cire ka dauka don saboda musu bi jerin alqur'ani ba shi ma wancan na aqida haka ne Allah ya kyauta nau'i na ashirin attasi wal ashirun na ashiri na ashirin da tara fi bayanin mausuli lafzan almafsulu ma'ana cikin alkur'ani za ka iske almausulu lafzan an gane ko ta fuskar lafazi game yake an gane ko ma'ana ta fuskar rubutu haɗe yake almafsulu ma'anan amma ma'anar shi ta rarraba da shi an gane ko misali za ku ga almafsulu lafzan wasu ayoyi na alkur'ani lafazinsu yana haɗe da wasu ayoyi aya ba ta ƙare ba amma ma'anar ta tashi mafsulu ma'ana ayar da ta so cikin suratul araf da yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ستي فتعالى الله عما يشركون بيتي فتعالى الله عما يشركان با dan a nuna maka waɗanda ake magana da su daban can waɗanda ake magana da su nan daban duk da yake wannan aya akwai bayani mai yawa amma misali kanta ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أتكن سورة يونس ولا يحزنك قولهم دبن إن العزة لله جميعا دبن شيء صدقك أنسى ميم وعلامة وقف لازم دومين ولا يحزنك قولهم كي فساتد كي ياكي النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فترسل إن العزة لله جميعا buwaya ga Allah take gaba daya yanzu in sun faɗi wannan zai bakanta mu za Allah sallallahu alaihi wasallam da rai a a to al-mawsulu lafzan al-mafsulu ma'ana in baka san wannan ba cikin tafsiri sai ka zo ka iske abu da rarrabe sai ka hada kai gaba sai ka yi barna mai yawa Allah kai mun sani al-muhimmu bari mu bar shi haka annawu salafun nau'ina 30 fil imalati wal fath imala shine ka yi nutuki da kasra tsakanin kasra da fatha sabbi hisma rabbika la'ale misali akwai al'imala kubra wadda warshe ke abinnan sauran su hamza da kisa'i akwai al'imala as-sughra ko al-ibja wadda al'imala as-sughra warshe ke karantawa da ita to kaga marmakon ayi fatha sai ka zo ka koma tsakanin fatha da kasra shine imala wani in yaji an ce sabbi hisma wani in yaji an ce sabbi hisma rabbika sabbi hisma rabbika la'ali sai ce a'a mu abinda an ka koya muna sabbi hisma rabbikal a'la wani in yaji an ce wadduhi sai ce a'a mu wadduha an ka koya muna wallahi eh wancan qur'ani na ku tsoho na mu wanda samu duka waɗannan nau'uka ne na karatun alqur'ani qira'at ne mun kawo bayanin su dazu ko ba haka ba to da don haka ya kamata a kiyaye an gane ko don haka imala da fatha da abin da ke tsakankanin su ya ce wa babai na huma annau'ul hadi wa thalathun nau'i na 31 al-fil idgham wal izhar wal ikhlaf wal ikhfa wal iqlab wadanda tunda kuna karatun tajwidi da kun san su cikin idgamin qur'ani huruful idgham guda shidda ne idgham bi gunna da bi ghairi gunna yanmu bi gunna ko kuma annaqis اللام والراء ادغام بغير غنة الكامل akwai izhari harufan shi shidda ne ko ba haka ba akwai ikhfa'i shi kuma ikhlabi harafin shi ɗaya ne shine bimun sauran kuma dunna ikhfa'i almuhimmu wanga dai darasi kun san shi gwargwado annau uthani annau uthani wa 30 النوع الثاني والثلاثون نوعنا ثلاثين دقايا آه. الثاني والثلاثون نعم ثلاثين دقيقة في المد والقصر في القرآن أكو عند أكي جا أكو عند باع جا to duka sai ka cikin cikin ilimin tajwidi da qira'at abu ne sananne dan ya shigo cikin babin ilimin qira'at akwai inda akwai anwa'ul mudud akwai maddul asli akwai maddul far'i maddul ja'izul munfasil maddul wajibul muttasil ga sunan dai annau thalith wa thalathun nau'i na talatin da uku fi takhfifil hamzi wajen da ake takhfifin alhamza alladhina yu'minuna bil ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib annau ar-rabi' wa thalathun nau'i na 34 fi kayfiyati tahammulihi ya ake ɗauka alƙur'ani domin idan har ilimin turawa yana da dokokin yadda za a koye shi to a shi alƙur'ani shi ya fi cancanta a san yadda ake ɗauka alƙur'ani ya ce to annau'ul khamis wa thalathun nau'i na 35 fi adabi tilawatihi ladabin tilawa alƙur'ani wa ta'alifihi da kuma rubuta shi na dubban rubuta alƙur'ani da kuma karanta alkur'ani kaga wani wai shi alaramman zamani ya sha tankiyo ya sha t-shirt ya kaba kuma dubai kuma zai yi kira'a tana yiwa ya iya amma wadda ba ladabin makaranta alkur'ani ne ko ba haka ba shi yasa wajen musabaka wani lokaci suna hankalta ma hai'a sai a dibi sutura da kasa wani zai yi kira'a ya fitar tafi ta kowa bai kuskure ko guda ba amma sai a bashi na biyu ko na uku wani sai ya zo ya kuskure ɗai sai kuma ya ci saboda shi wancan ya zo da sutura irin ta kamala shi ko wanga ya zo da jeans ya sa t-shirt ya kawo bakonmu da ya zauna za a mai tambaya shi na kallon malamai haka Allah ya kyauta annan ustadis wa talatun nau'i na 36 fi ma'arifati garibi ka san garibul qur'an in an ce garibu wasu kalmomi ne waɗanda asalin garibi shine bako akwai kalmomin da galibi an san ma'anarsu akwai kalmomin da galibi sai malamai za su yi maka bayaninsu shi yasa akwai wani littafi da wani malami yayi sunansa al-mufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani idan ka samu wannan lahiya launi an gane ko sai annau sabi' wa 30 nau'i na 37 fi ma waqa'a bi ghairi lughati al-hijaz lugatul hijaz yare na hijaz an gane ko na larabawa larabawan hijaz ya ce hijaz ya shafi irin su saudiya to wani lokaci sai a samu wanda ya sabka ba da yaren hijaz ba ba da su yaren mutane da suke rayuwa ba a nan inda alkur'ani ya sauka kamar yanzu misali wani lafazi ya zo sai a iske shi da yaren ƙasar yaman suna ba da misali da ayar da Allah ce wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan intabe cikin suratul dukhan wa ma khalaqna samawati wal arda nan kuma cikin anbiya wa ma khalaqna samaa sannan ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan da mun so mu riki lahwan to sai wasu malamai suka ce na abin da ke nufi da lahwan mata to larabawan yaman din suka ce allahu suna nufin mace duk da yake a larabci kalma ta allahu tana nufin shagalta ko ba haka ba to yalla sun kalli mace tana iya shagaltar da kai da abubuwa masu yawa wallahi sai Allah ya kyauta misali ne kawai nake bayarwa النوع الثامن والثلاثون نوع إلى ثمانين نا ثلاثين دتكوس فيما وقع بغير لغة العرب أنغانيكو abin da ya zo ba cikin yaren larabawa ba abin da ake nufi wasu kalimomi wanga mas'ala ita ma akwai sabani kanta ya kamata mu yi bayani kanta duk da yake sauran mas'ala biyu sai mu dakata tun da lokaci yayi mu je mu yi sallah sannan a dawo bi ghairi lughati al-arab shin cikin alqur'ani akwai abin da ba larabci ba tunda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan so muttafaqun ne malamai sun yi ittifaki domin akwai inda an kai ittifaki akwai inda an kai sabani sunayen mutane da suka gabata waɗanda qur'ani ya faɗa waɗanda ba larabci ba su an yarda cewa asali su ba larabci bane Musa ba larabci bane don annabi Musa cikin bani Isra'ila yake bani Isra'ila kuma ba da larabci suke magana ba Fir'auna ba balarabe bane ko ba haka ba eh Isa ba larabci bane Ibrahim misali duka waɗanda sunaye an yarda cewa ba larabci bane to amma shin kalmomin da ba su ba waɗansu da aka yi sabani kansu shin larabci ne ko ba larabci bane waɗansu malamai suka fi cewa ba larabci bane can cikin waɗansu yarurruka an kasance ana magana da su an gane ko larabawa suna magana da su sai an kasa tsammanin larabawa ne suka ɗauko ga waɗancan ko ku waɗancan su da suka ɗauka ga larabawa wasu ka ce a'a ko da larabawa suna magana wato sun ɗauko su daga waɗansu mutane kafin alƙur'ani ya sabka sun zan larabci sai suka koma larabci to wannan matsala akwai bayani kanta a ta'arif domin yahudawa da suna zakkowa da irin wannan sai ta kungiya cikin qur'ani akwai abin da ba larabci ba kaga shubha ce suke son su kawo kuma yanzu a cikin yaren larabci ma bincike ne mai fadi an fara yin shi a jami'o'i na duniya da kuma jami'o'i na duniya kuma malamai sun fara wallafe wallafe akan shi at-ta'rif da kuma majami' na lugha na duniya majalisar malaman lugha ta duniya akwai guda akwai al-qahira wadda take ita ce mafi shahara da girma a sani na akwai ta libya akwai ta saudiya akwai ta kasar jordan gashi nan dai to ana kiran shi at-ta'rib at-ta'rib shine a dauko kalma ba cikin yaren larabci a kawo ta cikin larabci to suna nan suna bincike kan shi at-ta'rib anwa'uhu asbabuhu sannan sahihuhu wa saqimuhu to almuhimu kaga yana da alaka da alqur'ani wasu kalmomi sai a ce a asalin su ba larabci bane daga wani yare aka dauko su wanda za mu tsaya kan shi a yanzu annau tasi'a wa thalathun nau'i na talatin da tara ko shi ne fi ma'arifatul wujuhi wal nazair shi ne kasan wujuhu wujuhu jam'i ne na alwajuhu huskoki wal nazair an nazair jam'i ne na an nazir tamka nazir tamka sai a ce nazair to biyan ma'ana ga magana kasan huskoki to ai da ka hito kan dibi huskoki kana sanin huskoki nan ana nufin wani ilimi ne da yake kula da kalimomi da sun ka zo cikin alkur'ani sai ka iske suna ba da ma'anoni cikin siyaki daban-daban wanda a duniyar musulmi iya sani na littafin da wato aka rubuta wanda ya tace ɗalibin ilimi ya samu ba shi kaɗai ba domin in tabihu alwujuhu wannan za'ir kala biyu ne cikin ilimin alƙawa'idul fiqhiyya akwai alwujuhu wan nazair qawa'idul fiqhiyya akwai alwujuhu wan nazair wanda kuma yanzu littafi mafi girma a duniyar musulmi da aka rubuta cikin wannan ilimin shine mawsu'atul qawa'idul fiqhiyya la Muhammad Shidqi Borno Borno mutumin kasar Filistin ne ba waga Borno ba a Najeriya Muhammad Shidqi Borno mujalladi goma sha uku ne amma yana da littafi alwajiz في القواعد الفقهية شو المجلد الأيني إن ذاك فارس هيك فارس ولا الوجوه والنظائر أكو تكين علم القواعد الفقهية بأصول الفقه بأصول الفقه دبن القواعد الفقهية دبن to shi alwujuhu wan nadha'ir cikin fiqhu zancen fiqhu ne cikin qur'ani akwai shi ulumul qur'an to akwai alwujuhu wan nadha'ir na imamu damaghani to shi wannan nashi mujalladi biyu ne in ka same shi zaka iska kalma tana ɗaukar ma'ana kaza cikin qur'ani ya bi su mujalladi biyu ne in ka same shi in kana bayani za a yi mamaki ka iske kalma kullum ka bata ma'ana guda cikin alkur'ani hatsari ne kalima ta umma a cikin alkur'ani wasu malamai suka ce ma'ana hudu gare ta waɗansu malamai suka ce ma'ana biyar gare ta kalima ta umma in ta zo cikin alkur'ani wani lokacin tana nufin jama'a mai yawa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan kalima ta umma wani lokaci tana nufin al-qudwa alladhi yu'tammu bih abin koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushriki sannan umma wani lokaci tana nufin wato shari'a ko aqida an gane ko am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون انتبه wajen muhtadun da muhtadun kin da matsala aka samu shi yasa wasu suna suna shakka sun ki fada ka rike ka'ida tana ta cikin suratul an'am fa bi hudahu muqtadi to fa bi hudahum ba hudahum an ka fara da shi ba iqtadi sanan ka zo iqtida to wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun kyauta ruwan Allah to nan umma suna nufin aqida aw shari'a ko dini sannan kalma ta umma tana nufin burhatan min zaman wani dan yanki na zamani ko lokaci Allah ce wala in akharna anhum al'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahdisuhum وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا to kaga in baka san alwujuhu wan nazair ba kadiba na cikin littafin Imam Suyuti ya kama sallai ka koma cikin alwujuhu wan nazair na Imam Damaghani ka dauko shi ka cicciro masalolin ka rubuta ka aji eh ba haka na ake zuwa karatu kawai ai ta bayanai abinda aka gada ba in kana surutu da ba a wato dan lokaci kana an daina sauraren ka amma in ka tattaro matsalolin da ka ji na faɗa maka ulumul qur'an waye waye fanni 17 kowanne ka yi masa aiki musamman waɗanda sun ka rubuta littafai akan masail kowanne kan rubuta daidai aya ka samu crayon ka gani shi nan gari shi niki karto biyan ni sai na crayon kowanne da 12 ne da 12 da 60 60 sun ka ƙari ga kuma tsaya bari ita ta ƙari ga ta yi karayon gare ni in ya kare haka ɗai zan yi in gyara nisai sittin sun ka kare nisai sittin sun ka kare nisai sittin sun ka kare yanzu na kai cin ɗan karayon 240 don haka in kuna son ku yi karatu ku samu nasara duk waɗanda abubuwan ilmukan da ba ku sha bakwai kowanne ka samu littattafan da suka yi magana ƙarƙashin ayar ka ja layi ga karayon gare ka ka rubuta a littafi kaza a safha ta kaza ya kawo matsala kaza fanni daya fanni biyu fanni uku sha bakwai da sai ka haɗa su to in ka zo lokacin karatu da ka buɗa sofa kaza abu na karuri kaza sai ka ɗauko in talhisi za ka yi kai talhisi in nukatkin za ka ɗauko ka ɗauko in ma littafin ma za ka zo da shi in allah ya kana da shi sai ka buɗa daidai wurin kai bayani ka aje kuma ka ci gaba amma in ba haka ba shi kenan sai karatunka kullum sai ka ta ganin wani yana ci gaba markon ka tambayi shi ya aka yi ci gaba ya koya maka sai ka kiya sai ka ta zage-zage kana cewa bai iya komi ba to kai ko da masu hankali sun auda sun sun kai da baka sabin da kake yi ba Allah ya taimake mu to wannan alwujuhu wan nazair kan shi zamu tsaya zamu tashi nau'i na 40 in Allah ya so in muka zo bayan sallah sai mu kare insha Allah ta'ala nan mu ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tori Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته